الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu ummina hawa'u wanda yake wannan unguwa ta bago a nan bayan makarantar yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da muhadara karo na biyu ko kaife na biyu a cikin maudu'inmu da muke tattaunawa kansa waye a halin sunna ko kuma siffofin da za su sa a fahimci mutum yana kan sunna mun yi turmi na farko a sati biyu da suka gabata kuma muka alkawarta cewa insha Allah yau za mu zo mu ci gaba to alhamdulillah Allah ya kamu lokacin kuma ya yarda gaci ya ba mu iko da dama cikin ikonsa mun zo mun zauna domin ci gaba muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da daidai da tabbatuwa akan daidai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon gane kuskure kuma ya ba mu ikon kaushe masa yau muna yinin asabat da lahadi wanda hakan ya yi daidai da bakwai ga watan jimadin al'ula watan biyar a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira da shekara 1446 tara kenan ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya 2024 ina yi wa ‘yan wannan masallaci da ‘yan wannan unguwa da kuma shugabanni na wannan masallaci sallama ta addinin musulunci karo na biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sannan kuma da fatan alkhairi zuwa ga kowa da kowa. A kamar yadda muka sani a akwai hadisin Auf bin Malik al-Ansari Allah ta'ala kare da shi. Auf bin Malik sahabi ne mutumin Madina. Ya sake ci masa al-Ansari. iya cikin waɗanda suka tarbe muhajirai waɗanda suke hijira daga maka zuwa madina iya cikin waɗanda suke amsa sunan wallazina tabawwa udarul imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi iya cikin zumra ta al-ansar mutanen madina wanda Allah ta laki ce ulaika humus sadiqun waɗanda su ne masu gaskiya cikin imaninsu a shi wannan sahabi mai tarin albarka yake cewa wata rana ya ji annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa yahudawa iftarakatil yahud ihda wa sab'ina firqa yace yahudawa a addinin su ne yahudu sun rabu kaso kaso kaso kaso har 71 manzan Allah ya ce duk saba'in ɗin nan wuta za su tafi kaso ɗaya ne zai tafi aljanna kaso ɗaya shi ne wanda suka yi addini irin na annabi musa alaihi salam da irin saƙon da ya zo da shi daga Allah da irin kuma koyarwar da ya musu wanda ba su canja ba ba su jirkita ba sannan ya sake cewa iftirakatin nasara isnatan wa saba'ina firqa manzan Allah ya ce nasara mutanen annabi isa alaihi salam su ma sun rabu sun karkasa addininsu har gida 72 ya ce kaso 71 duka wuta za su tafi kaso ɗaya ne kawai zai samu aljanna wanda ya bilayi da tsari irin na annabi isa alaihi salam ana ganewa sai ce sattabtari ku hadhihi al-umma sai kawo sinu lil mustaqbal sai ce yau da gobe yau da gobe wannan al'ummatawa za ta rabu salasan wa saba'i na firba ya ce wannan al'umma ta wa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ta rabu har kaso saba'in da uku ya ce kulluhun finnar illa wahida ya ce dukkan saba'in da biyan wuta za su tafi sai kaso ɗaya ne zai tafi aljanna sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce ya rasulallah wannan kaso ɗayan da zai tafi aljanna su waye ya za a yi a gane su wani layi suka ɗauka sai maza da ce wannan kaso ɗaya da zai tsira su ne waɗanda suke layi irin layin da nake kansa yau ni da sahabbaina to irin su ne daga nan har Allah ya tashi alkiyama to su ne za su ba da janna to kun ga shi zama akan suna wajibi ne har in kana so kiyama ta tsaya ka samu tikitin tafiya aljanna to baka da wani zabi sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta yace su ne wanda suke addini irin wanda nake yi ni da sahabbaina a yau to suke kwafa suke kwafa suke irinsa ba su canja ba ba su jirkita ba ba su harrafa shi ba daga nan har zuwa mutuwarsu to su ne za mu tahi da su a gobe da kiyama akwai wani hadisi shi ba hadisin abu huraira Allah ya ƙara ya da shi ya ce lokacin da aka tada alkiyama bayan an yi zango-zango zangon tashi daga kabari zangon tafiya zangon taruwa zangon sauraron sako-sako daga sama zangon karɓar sakonni zangon zuwa filin hisabi zangon hawa siraɗe makin Allah ke cewa sai an hau siraɗe an sakoto akwai wani ruwa wanda ake ce masa alkautar wanda Allah ya ba da labarin ce ya yi wa mazan Allah kyautarsa ina a tsaina kalkautar an ce wani kogin ruwa ne wanda yake tsakanin tsakanin saukowa daga siraɗe zuwa aljanna duk wanda dai dai aljanna sai ya tsaya ya sha wannan ruwa ya hani'an sannan kuma sai ya samu damar karasa wa aljanna Allah ya samu na ciki Allah ya sa da raba mu a shan wannan ruwa manzon Allah dama iya ce ni za ku same ni ina can ina jira ku za ku same ni a can haka yake cewa idan an taru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'iku suna korar wa'asu mutane sun zo shan ruwan ba sai ke korarsu iya su mala'iku suna kore su dago sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke fadawa mala'iku yace haulahi ummati wadancan da kuke kora su ma ba jama'a ta ne fa mutane na ne haulahi ummati mutane na ne ya kuke kore su sai mala'iku su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a innahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru sai ci ya rasulallah suka ce sai ya rasulallah waɗannan wanda muke korarta su ba bayan ka tafi ka koma gala sun canja addinin ba sun jirkita shi sun kawo soye-soye zuciya sun sa abinda ka bar su a ka sun bar shi sun kama wasu abubuwa daga addinin ba to sai ma'aikin alaƙi can fasukan fasukan ko kore su ko nisa da su ba ni ba su to kun ga wannan iya cikin illa da haɗarin mutum iya musulunci amma ba kan suna ba ana fahimtar wannan kunga wannan hadisai guda biyu babu shakka munasabar su da ƙarfi kwarai da gaske akan wannan topic ko wannan maudu'i da muke tattauna suffofi ko kuma wani ne a sunna to daga wajibi ne mu tsaya akan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ku duba sallafa manzon Allah sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli sallama irin ta wa za ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril alaihi salam yace ka je ka taho da manzona ka zo zan bashi sako ya koma duniya da shi mala'ika Jibril ya zo garin Makka lokacin ma ba a hijira ba yace qadiya ta Isra'i da Mi'raj Isra'i shine tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dare da garin Makka zuwa Baitul Maqdis shine Isra tafiyar dare kenan mi'iraji kuma daga masallacin baitul maqdis har zuwa gaba da saman bakwai yana mi'iraji ana fahimta manzon Allah mala'ika jibril ne zo suka tafi suka je baitul maqdis daga garin maka cikin kankanin lokaci da yake ba da labari yace a akwai mala'ikan ya zo da wata dabba ita ba raƙumi ba ita ba doki ba yace na hau manzon Allah ya hau mala'ika jibril ya hau ya ce in iya garin idonka to idan wannan dabba ta ɗauke kafa da to a can za ta je bata kaga wannan ta mun mota ka sauri ko iya ganin idonka ba idan idonka ya kare kaga in kana da kyakkyawan ido za ka ga sama da kilomita in idonka lafiya kalau yake musamman kun ba wata hayaniya ba bishiyoyi ba abu in ta ɗage kafa to a can za ta je ba yace cikin kankanin lokaci sai ga mu a Baitul Maqdis tafiyar wajen kwana arba'in ko hamsin daga maka zuwa baitul maqdis in akan doki ne ko rabu daga nan yace sai muka yi ga masallacin baitul maqdis yace muna shiga su ko sai aka yi sama da mu muka je sama ta farko aka ce waye sai mala'ika jibril ce ni ne yace da kai da waye yace da ni da muhammad sai an muku izini ku zo yace eh an mana izini sai aka bude mu sama ta farko sama ta biyu haka sama ta uku haka har zuwa sama ta bakwai daga nan suka wuce suka je gumma da mala'ika jibril ke ta ya rasulullah yace na'am yace to duk sakon da Allah yake bani anan nake tsayuwa sai ba da sakon su mai baya amma ban taba wuce nan ba amma kai Allah yace ka wuce sallallahu alaihi wasallam yana mai infaraji yake cewa kai ne ka je gun da ba wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaji aka ce masa marhabiya lale fitila a gane ko haka mai infiraji ya waƙe wannan ƙarya ya je gun da ba wani mahalukin da ya je gun mazan Allah da ya je wannan gun Allah ta'ala yake yabansa ya ce ma zagal basar wa maƙaga laƙadar amin ayatar rabbi al-kubra sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah idonsa bai kallon ƙauye ba bai tsaya iya kalle-kalle ba kasan duk wanda ya tsanci kansa a bakon hu zai dinga waige iya kalle-kalle iya duba nan da nan don ji daɗin ba da labari haka ne ko amma shi manzan Allah ba mai tsaye gumi ba ne iyaka inda aka ce zauna nan ya zauna iyaka inda yake ne ya kalla Allah yake yake shaida sa dole bai daga ido ya kalle-kalle ne ma zagal basar ma baka idansa bai ketar iyaka ba Allah da kansa yake cewa laqadar amin ayati rabbihil kubra hakika ya ga ayoyin ubangijinsa mafiya girma ba wani abu da manzo Allah bai shi ba ya ga wuta ya ga aljanna har an bude mai wuta ya ga irin nau'in azabar da za a yi wa wasu mutane ya ga aljanna ya ga kursiyu ya ga al'arshi ya ga mala'iku ya ga duk abin da ka sani qur'ani iya bada labarin kiyama za Allah ya nawaza shi sannan kuma ya dawo suka dawo gari maka duka cikin dare ɗaya ba daga dare kafin asuba aka yi wannan daga dare kafin asuba ya dawo bayan ya dawo gari ya waye sai ke faɗawa na kusa da shi cewa ga abin ba da ya faru ji da dare Allah ya aiko mala'ika sun tafi har sun je an ba da saƙon sallah su dawo kuma da ya wuce dukkan sama daga ta ɗaya har ta bakwai da suka da annabawa sama ta ɗaya annabiwa da sama ta biyu annabiwa da sama ta uku haka har suka je sama ta bakwai annabi musa alaihi salam iya sama ta shida ko ta bakwai game da ruwaya ta bakwai da ya dawo sai ke cewa me aka ba haka ta wadda shi sai ke cewa sallah ce allah ya ce yanzu mu yi da mutane na sai ce sau nawa sai ya ce allah ce sau hamsin za mu yi sallah farkon ba da sallah sau hamsin ne daga asuba zuwa isha sau hamsin zai sallar sai dai musa ce kuma fas'al rabbika takfifa ka je ka roƙi ubangiji a yi sassauci a ɗan rage mu domin ni na zauna da mutane kafin ka zo ina da working experience na zauna da bani isa na sha wahala ka je ka roƙi allah ka ce allah ya rage ma wani abu sai maza allah ya koma kaga wannan zai nuna ma maza allah ba mai girma kai ba ba zai ce ai ni ne babba ni ne shugaban annaba wani ne abi faɗa ba ni ne siniyan ka sai da ne digiri kai a wannan ba aiki masu tawadu ba ne an bayyanta manzon Allah sallallahu alaihi koma ya sama Allah ya ce Allah a yi sassauci Allah ya rage ya ce ku je ku yi 45 na rage biyar ya dawo gun annabi Musa ya ce yaya ya ce an rage ya ce koma dai a rage akwai muraja'at tsakanin annabi gun annabi Musa da zuwa gun Allah har sai da sallar ta dawo guda biyar ya je a rage ya koma annabi Musa ya ce a koma ka nemi rage sai da ta dawo guda biyar din da ta zama guda biyar sai annabi Musa ya ce koma ka ce Allah ya rage sai ce wallahi annabi Musa kunya nake ji kunya ina jin kunyar Allah malamai suka ce da manzon Allah ya koma da sai a rage domin matsayin manzon Allah abun Allah da dai shi Musa kuma kunyar Allah nake shi na je ya rage na je na koma saboda ka bar mu aka muje duk da haka sai Allah ya ce ku je ku yi biyar din amma ladan hamsin din zambo khamsatun fil fil wa khamsuna fil mizan kai sallah guda biyar din nan tun daga asuba har zuwa isha to ladan sallah hamsin Allah zai baka an fahimta to duk matsayin wannan sallar da ita ce ibada mafi girma da dan adam zai wajen kusanci ga Allah ko dawafi da za a yi a ɗakin Allah da safa da marwa to bai kai sallah girma ba Allah matsayinta ita ce abin da za a fara tambayar ka bayan ka mutu a wani ma ya hasau biyu na abin yawon kiyamata ya sa'a ita za a fara bincikewa matsayinta ya kai matsayi amma Allah sai ce manzan Allah ka faɗa wa mutanen ka sallar irin taka za su irin taka nake so duk wanda ya ba irin taka ba na so haka Allah ya faɗa wa rumana shi ne fassarar sallu kamar ra'aikin mulmusul ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah so da ka yi ƙoƙarin koyon sallah a suna ita ce irin sallar da Allah yake so kuma ita ce sallar da za ka mutu ka ga ranar ta abubuwa da kiyama ana fahimtar wannan misali guda biyu a ƙarƙashin wannan akwai hadisin da ya shahara hadisin al-musi a salata hadisin da imam al-albani ya littafi guda a kansa na sabbatu salati na Allah ta bake mu a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi wannan mutum ya yi sallah ne da yi sallah an yi sallah jami'i sai ya zo daga baya dama bisa al'adar manzan Allah idan ya sallah sai ya koma gefe haka idan zauna ci gaba da atakar nasa sai wannan mutum ya zo daga baya sai kabbar sallah manzan Allah yana kallon shi da yi sallah irin tasa iya wanda iya da ya zo yawan manzan Allah sallama sai manzan Allah ya amsa sallama da ya amsa sallama sai manzan Allah ya ce mai irji'i fasalli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah sallah ka bade ba haka manzo Allah ya faɗa masa wannan bawon Allah ya koma ya sake sallah manzo Allah ya zo yi wa manzo Allah sallama manzo Allah ya amsa manzo Allah ya sake cewa koma ka sake sallah ka bade ba idan suka yi sau uku sai manzo mutum yake cewa ya rasulullah ne ba irin wannan sallar na iya wallahi daga wannan ban iya wata sallah sai wannan saboda koya mini allin ne ya rasulullah manzo Allah koya mini yanda zan yi manzo Allah sai ya koya masa tun daga tsayuwa idan an tada ikama ga irin tsayuwar da za ka yi ka yi kabbara ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza duk ya faɗa masa kayan cikin sallah daga nan har zuwa ka ce assalamu alaikum mazala ce haka za ka yi to sai malamai suke ce to a ina wannan bawan Allah ya samu matsala a sallah sa ina ne a wace gaba ce ya suka ce gaba ce guda biyu al-i'tidal wa qumalina amma yayi kabbaran harama yayi karatun fatiha yayi karatun sura ya yi ruku'i ya yi ɗago daga ruku'i ya yi sujada ya ɗago daga sujada ya yi kaza ya yi kaza duk ya yi a ina ya samu matsala maza da ce kuma ya sake sallah ba ta yi ba ya suka ce bai samu nutsuwa ba ne bai daidaita bai samu nutsuwa ba a gaggauce yi sallah ana fahimta kun gashe ba zatin sallar ba ne a kai irin wanda mazan Allah ya koya inda kowace irin sallah tana kaiwa gaci da mazan Allah bai ce wannan mutum ya sake sallar sa ba amma sai ce kuma ka sake bata yi ba kaga ai sallah sai kai irin ta sunna kenan sanan Allah zai karbe ta misali na biyu akwai shi ma wani bawan Allah manzon Allah sai ya ganshi iya sallah da sauri da gaggawa ya kai sujjada ya dauko yayi rukui a gurgurta din nan sai manzon Allah ya ce law mitta ala hadha lamitta ala ghairi libillah wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar wallahi da ka mutu kai agun Allah ba musulmi ba da ka mutu da irin wannan sallah Allah kai ba musulmi ba a hisallan sai ka kokarin yin irin wanda manzo Allah ya koya sannan ka tabbata ahlus sunna abu na biyu ga aikin haji iya cikin rukunan musulunci guda biyar manzon Allah da kansa yake cewa kuzu anni manasikakum in za ku yi aikin haji irin nawa za ku yi da manzo Allah irin nawa ku riƙa daga gare ni irin aikin hajjin da za ku ashe duk wanda ya aikin hajji ba irin na manzan Allah ba to aikin hajjinsa bai yi wa bai yi wa ana fahimta wannan saboda ka wajibi ne ahalus sunna ana gane shi wajen ya yake ibadarsa ibadarsa tana mawafaka da abin da mazan Allah yi ana ganewa a matsayinka na ahlus sunna wajibi ne ibadarka ta yi mawafaka irin wanda mazan Allah ya koyar hatta qur'ani fa mai girma sai da Allah ya ce bayanan fassara alƙur'ani manzan Allah na ɗora nauyin ya wuce wa an zanna ilaikan kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi na saukar ma da alƙur'ani domin kai mutane bayani wa an abuya wa an zanna ilaikal kitaba wa an zanna ilaikal kitaba wa an zanna ilaikal dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila barakallahu fi wa an zanna ilaikal dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun cewa na saukar ma da al-fikira shine al-qur'ani na saukar ma da al-qur'ani domin kaiwa mutane bayanin abin da ubangiji sai sauko musu da shi duk fassara sai fassara da manzon Allah yayi yasa a masu bin ra'ayi shi an ci a addini suka dawo ta gaba wanda sun kuskurewa fahimtar al-qur'ani a galabiya 'yan shi'a wanda suke shi'a da gaske idan an yi ramadan ko kuma za su yi azumi ba sa shan ruwa sai isha sai bayan isha ta yi haka ne duk wanda yake mu'amala da su ya san wannan idan suka yi azumi ba sa shan ruwa sai bayan sallar isha yi wai su abin da suke istidlali da shi ubangiji ya ce sun ma'attimus ya mai lallai ku cika azumin ku zuwa ga dare wani hine dalilin su to wanda ya zo da alƙur'anin wanda Allah ya ce shine zai yi wa mutane bayanin alƙur'anin to ya fassara sun ma'attimus ya ma'ida lail ba irin da ku fassara ba tunda ya ce daga zaran kun daina ganin rana a mafaɗa ta faɗa ku shan ruwa har ma yake cewa ku gaggauta buɗe baki ku gaggauta iya cikin sunna to kaga ce fassarar manzon Allah ta azumi irin azumi kuma yace ku jirkinta sahur ku je dab da ke tuwon alfijir sai ku tsaya daga cin abinci azumi irin nasa sallah irin tasa aikin haji irin nasa zakka irin tasa wanda ya koyar sannan kalmar shahada irin wanda ya tsaye wa kanta wanda su ne arkanul islam alkamsa dole sai ka yi ƙoƙarin sun yi talayin da abin da mazan Allah ya shi da Allah ta'ala a ƙur'ani cikin surtu ala imran da yake faɗar irin abin da zai faruwa kiyama da yake cewa yawma tabbiyatu wujuhun wa taswadu wujuhun kiyama Allah ya ce wa an su fusakun za su yi fari tas Allah ya sa na mule wa taswad wujuh wa an su fusakun kuma za su yi baki kirin Allah ya sa ba na mu bari wujuhun yawma izin narida ila rabbiha nadira akwai wa an su fusakun za ta zafara tas suna cikin annashiwa suna samun dama zuwa kallo zuwa ga Allah to da ibnu kathir mai tafsiri ya zo fassara wannan ayan da suratul ali imran sai ya ce yau matabbiya da wujuhun sai ce wujuwa ahalus suna a ranar alkiyama fusakun ahalus suna su ne za su yi haske ya ce wata suwadu wuju sai ce wujuwa ahalul bidiya ya ce yan bidiya kuma su ne fuskokin za su yi baki kirin alkiyama wannan fasar imini ka ce Allah ta'ala ya masa ba su rika wajibi ne yan uwa mu dinga kwatanta ibadar mu irin abin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana fahimta daga cikin alamomi da ake gane ahlu sunna akwai a tsayuwa da istiqama duk wuya duk dadi in ya rike abu na addini to baya saki wahala da talauci ba sa sa ya bari daɗi da mulki da kuɗi da izza ba sa sa yabe to alama ce da za a gane wani ahlus sunna wani da ana ta faman sallar a wannan masallaci da umina hawo tun daga asuba yana nan azhar la'asar in baya nan to in ya da da yiza magariba insha iya duk da shi yake idan kun ga walwala ta zo masa jari ya buɗu ko kuma ya samu wani matsayi ko Allah ya buɗa masa ko ga wannan ibadar da yake bai daina ba duk abin da yake da lokacin talauci yanzu ma da shi yake yi to alama ce da ahlus sunna ne amma in kudin yasa ya canja ba a ganin sa har ma ina ba na kwa wallahi wani ne makocinsa ku dambe shi wallahi wallahi mai daidai hodinsa da dare ya shigo amma dai ni ba ban sani ba kuɗi ya zo ko mulki ya zo ko ofis ya karu ko kujera ta yi nauyi amma ya canja to wani akwai abin tsoro ba ahalus sunna ba tunda su ahalus sunna da wuya da daɗi ba sa sa su cinjira kan addini shine maganar istiqama innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan istiqama kenan irin sa ne allah ta'ala ke cewa sai bugatar allah kaga mutum akan addini duk wuya duk daɗi to tsari ne rini ne na allah allah ne ya rina shi da wannan yasa cewa man ahsanu min allah sirba ba wani wanda yafi allah iya rini babu shi ana fahimtar wannan shine yadhhar din allah ala man yaltazim bihi addinin allah iya bayyana kan wanda ya riko da shi wanda ya lazimci addini fal mu'min sibghat allah shi mu'mini ahlus sunna rinin allah ne wal kafir min sibghati shaytan shi kuma kafiri rinin shaidan ne ana fahimta saboda ka daga cikin alama ta gane ahlu sunna to shine a ga mutum da wuya da daɗi da talauci da wadata ba sa hana shi addini ba sa hana shi yin ibada yanda ake so to alama ce mai ƙarfi da ake so ahlu sunna su riƙe su tabbato a kanta shine istiqama wanda za ka yi ta fatan Allah ta'ala ya kai ka har mutuwa shine abinda Allah ta'ala ke cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai taiwa Allah ubangiji bauta da da'a da neman kusanci har mutuwa ta zo ba shine al-yaqin ana fahimta abu na gaba a duk inda ahlus sunna suke za a ga alamar gane su ta fiska za a ga suna da hasken goshi duk inda mutum ya kai da iya da duhun halitta ma'ana baki ne ko haka ne rinin haka to duk inda yake inda iya ibada akan suna za a goshin sa iya da haske ana ganewa simahum fi wujuhihim min asar sujud daga nan ake gane mutumin kirki nan goshi har ma masu hikima suna cewa ko da irin hadari aka yi da tsakanin musulmi da arna an gauraya an mutu da yawa ana gane su waye musulman su waye arna to an kun je ku fara duba goshin gawawake inda ya mumini ne ya musu za goshin sa iya haske to ana za ku ware na ku yana yasa Allah ce duk ahlus sunna wanda yake ibada kan sunna to za a goshin sa iya haske kuma hasken a duniya da lahira tunda ya ce a wani hadisi inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjirin min athari al-wudu al'umma ta za su zo a ranar alkiyama duk gaban alwallarsu iya haske fiska haske hannaye haske kafafuwa haske kunne haske kai haske duk inda ake shafawa na alwala to haske zai kama ya lahira kuma kun ga in kun ga mutum cikin haske a lahira alama ce ya samu aljanna amin ya rabbal alamin yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim bushirakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna tafiya cikin haske haske gaba haske baya mala'iku suna ce albishirinku albishirinku aljanna aljanna su kuma munafukai da sauran kafirai su kuma a cikin duhu suke tafiya an gane ko yawma taral munafiqi yawma taral munafiquna wal munafiqat lil yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu muzuruna naqtabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Allah ya ce za ka ga munafukai mazansu da mata za su na faɗa za su na faɗa wa masu imani unzuruna ku ɗan jira mu mana na ƙatabis min nurikum muna ɗan ɗosana daga haskenku toci mu ba ta ci haskenku muke gani an ɗauke wuta he sola ko gidajenku da sola sannan muke ganin haske haske ku tsaya mana karku abin nan karku kashe shi ne min nurikum na ƙatabis min nurikum sai Allah ya faɗa ta harshen mala'iku ilar ji'uwa ra'aku bal ta misu nura kuma ku koma baya ku ɗauko haskenku a ran tafiya tare ba a aro ji ba wuce ko saboda kowa kai ma je ɗauko hasken ka ka taho madina suna juya baya fatturi bai nan biso sai Allah ya buga wakar wata katanga tsakanin yan wuta da yan aljanna a a hana su ganin mu'minan ma ita wannan katanga babun batinihu fihi rahma daga inda mu'mine suke rahama ce wa zahiruhu min qibalihi al-azab inda kuma arnan da munafukan suke fesin nan kuma azaba ce yunadunahu duk da haka da karfin hali wai barawo da sallama sai suna kiran yan yan mu'minan alam nakum ma'akum shin ba tare muke da ku bane a duniya ba tare muke zama ba ba tare muke kaza ba tare muke kaza ba alam nakum ma'akum shin ba tare muke bane ba garin mu ɗaya ba unguwar mu ɗaya ba kalu bala suka ce haka ne garin mu ɗaya amma walakin da kun fattantum anfusakum kun fitin zikanku kun jefa kanku fitila ba ku yi addini irin na sunna ba kun bi son zuciya kun bi shedan kun bi duniya kun bi rudinta shine fattantum anfusakum wa tarabbastum kuke ta dakon bala'i ya zama masu imani wartabtum kuke ta shakka da kokonto wa garatkumul amani burace burace yazo ya shakan ku gaba daya hatta jaa amrullah har al'amarin Allah zai ki mukuna wannan halin wa garrakum billahi lagharu mai rudi ya raba ku da Allah ya zai rudi ku yi da shira to kun ga ashe kai alwala ma irin ta sunna akwai ranar ta tun daga duniya kuma har zuwa lahira haske zai ke bayyana gare ka haske ana fahimta simahum fi wujuhin min athari sujud wa hadhihi alwujuh satakuna satakuna mubayyida yawmal qiyamah fasakunsu za ta kasance farare tas masu walƙiya da sheƙi a ranar alƙiyama Allah ya sa fasakunmu ne sifir ahalu suna ta gaba kasaratul ibada wa tauba wa tahmid duk inda ahalu suna yake to mutum ne mai yawan ibada mai yawan ibada sannan mai yawan tuba sannan ko mai yawan godiya wa Allah wannan siffofi ba sa tabbatuwa akan kowa sai ahlus sunna yawan ibada yawan godiya ga Allah sannan kuma da yawan tuba yawan tuba yawan godiya ga Allah sannan kuma da yawan da yawan ibada wannan sifar ahlus sunna ce inda ahlus sunna ke iya da wannan siffofin iya ibada iya yawaita ibada kuma ibadan nan a in dai kana zama gunda ake karatu kana fahimtar yadda karatu yake to duk rayuwarka ibada kake 24 hours din nan ibada kake ana fahimta a musulmi inda iya abu da ilimi ba wani abun da zai wanda Allah ba zai bashi lada ba yasa hatta masu hikima suna cewa baccin mumini yafi ibadar jahili ka kwanta ka yi bacci irin yadda suna ta koyar wallahi da ake rubuta maka ba sai ka tayi kana sallah cikin dare ba misali shi kadai za maka a hatta ka kwanta bacci irin kwanci suna lada za a baka ka shiga ban ɗaki irin yadda manzon Allah ya koyar lada za a baka ka tsuguna ka biya buƙatar ka lada za a baka ka ci abinci lada za a baka ka sanya tufa ka kwabe in dai kana yin yadda suna ta koyar duk lada ake baka shine yawan ibada rai ka fito daga gida kai azkar din fita daga gida lada ka je kasuwa kai azkar na shiga kasuwa lada ka kwabe tufa da bismillah lada ka zauna da iyalinka kuna tattauna cikin farin ciki da annashuwa lada kai hatta manzon Allah kike duk magijancin da yayin kwanciyar aure da iyalinsa irin ta sunna shi ma lada Allah da bashi har wani sabi ke ce to manzon Allah zai mutun ya biya bukatarsa kuma ya ji dadi kuma ba shi lada yace ba ni labari idan wannan bukatar ya ji ya biya ta haram ba shin akwai zunubi a kansa ya ce akwai ya ce in ya biya ta hanyar da shari'a ta ce ya biya lada Allah dai bashi kaga ashe mumini ba shi da wani sakan ɗaya wanda ba lada yake samu ba in dai kana yin ibada bisa tsarin ilimi da sunna duk abin da za ka yi motsi ka zauna ka tashi ka yi ka fita a cikin aikin lada kake wannan sufa ce ta ahlus sunna kasratul ibada in ka ga abin da ya baka sha'awa ka yi tasbihi in ka ga abin da ya tsoratar da kai ka yi tasbihi in ka ga wani abu kaza ka yi kaza duk motsinka da shigarka akwai abin da ma'aikin Allah ya koyar ka kuma yin wannan din shine zama akan sunna kuma shine yawaita ibada din yawan tuba kuma ahlus sunna iya yawan tuba tuba ba wai sai kai ba sai sai kai zunubi ba manzo Allah ya ce ni Anas dan Malik yake cewa ina kirgawa daga asuba kafin rana ta fada manzo Allah sai ce astaghfirullah wa atubu ilai amma bambantan gurabe sama da gusa bai ba wai ya zauna ya faɗa sau saba'in ba a lokaci ɗaya ya faɗa yanzu ya faɗa yin anjima ya faɗa a can iya kirga guraben sai kai gusa saba'in astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai to wannan sufur ahlus sunna ce in kuma shedan ya ja ka yi zulmi nan ma ka tuba kai nadama kai wa Allah alƙawarin ba za ka sake ba sannan ka bi wannan zulmi da kyawawan ayyuka wattabi la hasanati wattabi sayyi'ati hasana manzo da ce tamhuha duk inda kai zunubi kai ba daidai ba kai bishi da kyakkyawa sai goge zunubi wa khaliqun nas bi kulqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau godiya ahlus sunna iyayen godiya ga Allah ko ne ne shine fasara alhamdulillah ala kulli hal halin wahala halin jin daɗi halin talauci halin wadata halin mulki halin kaza ka nema baka samu ba alhamdulillah ka nema ka samu alhamdulillah wannan sifra halin sunna ce shine aya take bada labari at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna daga cikin sifar su at-ta'ibun masu yawan tuba ne su sannan al-abidun masu yawan ibada sannan al-hamiduna masu yawan godiya ga Allah ai sadiquna fi imanihi ahlus sunna suna da gaskiya wajen imaninsu ana fahimta masu gaskiya ne kamar yadda Allah ta'ala ke ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati sai ce was sadiqina was sadiqati ahlus sunna duk inda yake mai yawan gaskiya ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis sidiq alaikum nan suka ce ismu fi'il amr kamar ina horon ina jan hankalinku ina ba ku doka in ji manzo Allah ku zama tu masu gaskiya sai yake cewa fa inna sidqa yahdi ila albir ita gaskiya tana daukan mutum ta dora shi akan hanya madidiciya fa inna albirra yahdi ila aljanna hawa hanya madidiciya tana kai mutum zuwa ga aljanna sai ce wala yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yatahara sadiqa hatta yuktabu inda Allah as-siddiqa mutum ba zai gushe ba iya gaskiya iya kyarda don inda gaskiya take har sai Allah ya sa a rubuta shi mai gaskiya sai ce kuma iyyakum wal kadhib ina jan kunnan ku ina muka shedi game da ƙarya kar ka saba da ƙarya ƙarya ba sufur mu'mini bace ba sufur ahlus sunna bace duk inda kake kar a shede ka da kai makarici ne ka daure duk daci ka zama mai gaskiya wannan martaba ce kima ce kar ka yadda al'umma su ma sheda da ƙarya to baka da kima baka da mutunci ana fahimta manzon Allah ke ce ina jan kunnen ku game da ƙarya domin ita ƙarya ya hadi ila fujur tana kai mutun zuwa ga fajirci al fujur ya hadi ila na ko fajirci iya kai mutun zuwa ga wuta wala yazalu rajul yakdhi wa yatar da kadiba hatta yakutaba inda Allah kazzaba din mai ƙarya kullun ƙarya kullun kirkiran ƙarya to har sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta shi makareci ne ana fahimta rona yasa qur'ani Allah ta'ala ke cewa haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu a ranar alkiyama ita ce ranar da gaskiya take amfanar masu ita kaga wannan malaman mantiki suna ce akwai mafhumul mukhalafa ana a ce haza ismul ishara ne ko yawma yawma yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu gaskiya tana amfanar masu ita waɗanda ba su da ita ba ina tambayar ku ba za ta amfane su ba yi haka ne waɗanda ba su da gaskiya ba za ta amfane su ba tunda Allah ce masu gaskiya a ranar kiyama gaskiya za ta amfane su kaga duk wanda ba shi da gaskiya to ba zai amfanu da gaskiya ba ranar alkiyama ana fahimtar wannan a da Allah ke jero siffofinsu da yawa a cikin suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث سي الله يشمي ula'ikan ladina sadaku waɗannan su ne masu gaskiya in ji Allah wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa masu yi dan Allah Allah ya samu da cikin su a siffa ta gaba ko kuma a wata ayar ke cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum siddiqun masu imani ga Allah sannan masu imani ga manzannin Allah sai Allah ce irin waɗannan mutane su ne masu gaskiya kuma shuhada inda rabbihim kuma su ne shahidai ga Allah subhanahu wataala yattabi'una al-haq wa yatawasawna bih ahlus sunna duk inda suke suna bin gaskiya ba ra'ayi suke bi ba ana ganewa duk inda ahlus sunna suke mahangarsu matafiyarsu gaskiya da hujja da dalili amma ba ra'ayi ba shine wanda wani asar da ake cewa in ya tabbata ga sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa law kana ad-dinu ra'ayan da dai addinin musulunci ra'ayi ne to da sai a ce huffi shafa ƙasa za a shafa ba sama ba amma shari'a ta ce sama za ka shafa kaga ba ra'ayi ba ne ke shi addinin musulunci hujja yake bukata da dalili amma ba ra'ayi ba yasa ahlus suna duk inda yake iya bibiyar gaskiya ko da zai shekara da shekaru iya wani abu da ƙarshe bayyana cewa wani abu kuskure ne wala bai bashi wannan kuma alhamdulillah hatta malamanmu na ahlus sunna suna da wannan sunna hatta za a ga malami in yayi karatu za ga ya ce to inda na fassara kwanakin nan kuskure ne amma ga inda daidai yake yanzu an fahimta wannan in ba ahlus sunna ba mai wannan dole wannan sufa ce ta ahlus sunna bin gaskiya Allah ya ji kan malam Jafar Mahmud Ali sautari duk mai bibiyar karatun za ka ji ya cewa a bariya a bara ko bariya mun fassara wannan ayat da kaza amma yanzu kaza ne ba wancan ba har ma ke ci an samu nasikul mansukh daga wannan sun ce ahlus sunna kuma saukowa daga bata ka dawo kan daidai wannan ƙara girma ne ba rage girma bane ba rage girma bane wallahi ƙarin matsayi ne kuma wannan zai nuna wa jama'a cewa dan Allah kake ba da ra'ayin kake ba amma kullun ka fahimci kuskure amma ka ki dawowa wani sahabi yake cewa arju ila al-batil arju ila al-haqq khairu min at-tamada ila al-batil ka dawo ka bi gaskiya ya fa alkhairi kai ta tafiya a cikin bata ka dawo ka bi gaskiya to ahlu sunna duk inda yake iya bibiyar gaskiya a kansa ne a kan nasa ne dan uwansa ne a na kusan da shi ne a shi da duk inda gaskiya take iya binta sannan kuma iya wasiya da gaskiya din iya wasiya da gaskiya ana fahimta wa mimman wa mimman kalqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah ke cewa wa mimman kalqana umma daga cikin halittu akwai wasu al'ummatai ya hadu na bil haƙi suna shiriwa zuwa ga gaskiya wa bihi ya adilun kuma suna daidaituwa akan gaskiya suna bin gaskiya suna tsayuwa kuma tsayuwar gaskiya da gaskiya zalika bi annal ladina kafaru taba'ul batila wa annal ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim Allah ya ce abin sani dai ku sani su kafirai suna bin suna bin albatil barna da abin da bahi da tabbas bahi da dalili amma allazina amanu taba'ul haqqa min rabbihim so kuma su imani kullun suna bin gaskiya duk inda gaskiya take gaskiyar da tazo daga ubangiji to ahlus sunna su suke bi ana fahimta ba wai sai ka jira an baka wani umarni ko an baka duka ba dokar ka addini dokar Allah dokar manzon Allah so ne dokar ka addini in dai ka fahimci abu a nassi na Qur'ani da sunna ka ba gaɗi ka je ka yi wata wannan shi ne duran zama a kan suna ana gane wannan a wallazi na kafaru taba ulbatila wannan lazi na amur taba alhaƙa mai rabbi ka zari ka yi daribu allahu linnasi amsalahu haka allah ta'ala ke buga mun mutane misali wanda suke zama a kan suna da masu zama a kan ba abu na gaba yadhkuruna allah qiyaman wa qu'udan ahalus suna suna yawan ambaton Allah kuma idan an ce ma zikir Allah ba wai bai ba wai zikiri bai kada yake nufi an gane ko hatta sallar juma'a ma zikiri ce amma Allah ya kira ta da zikiri hatta qur'ani ma Allah ya kira shi da zikiri inna nahnu nazzalna zikira ga wacin ayar ma ta da zuko wa anzalna alayka zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kuma inda qur'ani ya kira juma'a a zikir Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a sai ce fas'au ila me ila zikrillah zikrillah salatul jumu'a ana fahimtar wannan saboda ka ahlus sunna masu yawan ambaton Allah ne masu yawan ambaton Allah ne su zauna ɗin su dinga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ko subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ko la ilaha illallah ko astaghfirullah ko astaghfiru wa tubu ilai duk wannan sufar ahlus sunna ka samu lokaci cikin dare ne cikin yini ne Allah ya baka dama ka yawaita ambatan wannan ya sama manzo Allah ke cewa la yazalu lisanaka rutban min dhikrillah karka yadda harshen ka ya bushe baka ambaton Allah kullum ya zama danye danye wajen ambaton Allah ana bai bitar wannan kuma ambaton Allah nan Qur'ani ya faɗi yadda zai ya ce ahlus sunna suna ambaton Allah amma ambaton Allah su suna yi cikin nutsuwa da kushuri an gane ko suna yi kuma suna tsoron ubangiji ba sa kasance cikin gafalalun mutane ba sa ambaton Allah da ba manzan Allah ba ne ya koya ba sa saka ra'ayi da zamananci da sharholiya da holewa a cikin ambaton Allah ahlus suna ba sa wannan suna ambaton Allah yadda shugaban halitta ya koya ana fahimta yasa qur'ani ke cewa allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ahlus sunna duk inda suke Allah yace yadhkurunallah qiyaman wa qu'uda suna yawan ambaton Allah a tsaye ko a zaune wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yawan tuntuntuni cikin halittun samai da kasai har ma suna cewa rabbana ma khalaqata hadha batila ubangijinmu baka halicci wannan dan barna ba ka halicce su dan gaskiya dan ayi ma ibada subhanak tsarki ya tabbata gare ka faƙina azabar na Allah ka tsare mu ka kiyashe mu daga azabar wuta to ahlus sunna suna da wannan ya ahlus sunna yastaghfiruna Allah bil ashar suna yawan ambaton Allah dab da ketawan alfijir suna yawan ambaton Allah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-munfiqina sai ce wal-mustaghfirina bil ashar ahalus suna su ne masu yawan ambaton Allah da asuba dab da ke tawar alfijir ana fahimta kai ma ka riƙe wannan sufar sai ka zama ahalus suna ka rage minti talatin minti arba'in minti ishirin kafin ai a salatu wani lokacin isi gabari astagfirullah ko astagfirullah wa atubu da karka damu ka yawai da yawa a ka damu ka iya da mazala kai cikin nutsuwa an gane ko karka damu sai ka yi dubu sai ka yi ɗari nawa ka yi irin wanda aka koyar da ke cikin nutsuwa ko goma ka samu ko ashirin ka samu alhamdulillah astaghfirullah cikin numfashi cikin nutsuwa ko astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai duk wanda suna ta tabbatar da su ka dinga yawan ambaton Allah dabda ke tawon alfijir babu shakka suffa ce ta basu imani kuma suffa ce ta ahlus sunna yuti'una Allah wa rasula daga cikin siffar ahlus sunna duk inda ubangiji ya buƙace su manzon Allah ya ce kuzutu suna da'a suna da'a ta ƙashi ba yanda za a yi Allah ya ci ko manzon Allah ya ci su ƙetare abin da gangan danganganci ba su yi in sun ƙetare sai dai kuskure ko ingizawar shedan suna fahimta kuma za su dawo su tuba ahlus sunna masu cikakken da'a ne ga Allah masu kuma cikakken da'a ne ga manzon Allah yasa Allah ke faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salah wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasula Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim Allah ke cewa su mu'minai maza da mata ba'dhum awliya'u ba'd sashensu iya jibintar al'amarin sashi shi yasa wani hadis ke cewa wal mu'min bil mu'min kal bunyan ba'dhum shadidu ba'dha shi mu'minin can da nan abu ɗaya ne kamar gini ne nan barin iya karfafan nan can iya karfafan nan yanzu misali a yi gini a ce ba wani ɓangaren nan ko nan a yi gini mai ɓangare biyu kawai za ka nutso da zama a cikinsa ai ba za ka nutso ba ko in ba ga wannan ko an gaɗin ba ko ina an sa ya kare hankalinka ba zai kwanta ba to abin da musulunci yake so mu zama kenan ni bangon nan ne kai bangon nan kai bangon can kai bangon can duk sai mu haɗu mu amfani junanmu yanda gumba zai ba da moriya ba in ba nan to kaddara in kun yi rigima da wani ɗan uwanka mumini ahadus sunna to wannan baraka tana nan ba gumba zai ci kuye meke ba sai ya dawo ya shige go mu fahimci wannan in manzon Allah ya faɗa ba akwai hikima da yace kalbuniyan wannan ita ce hikimar yadda hankalinka ba zai kwanta ba ko gini ba zai kwari ba ko ba zai bada sakamako ba ko ba za ka je ka yi aure ka zo ka sa amarya a gunda ba bango ɗaya ba ya waje zai yi to haka musulunci yake yau in wane ya fita ko an mai an fasa ta ya ja baya ko wani kwamiti ko wani kaza to wannan barkar tana nan ba dole sai kun yi za ku dinke ta in ba ku dinke wannan barkar ba haka za a dinga tafiya ana ta zirarewa ta kuma to duk inda mumini yake iya jibinta da lamar dan uwansa yasa wani hadisi ce al-mu'minu mura'atu li akhi shi mu'mini mudubi dan uwansa ne yanzu misali idan kai ado musamman zaka je neman aure ko zaka je wani abu kai ado ka sa hula kai kuma in ka dauko mudubi ka duba idan ka ga wani abu zaka cire shi ba in ka ga hula ba ta yi mace ba zaka cire ka dauko ta ka sa ba ko ba haka bane in ka ka sa kulli ma abocin sa kulli ya zaro haka ba zaka sa ka goge ba haka ne to shi ne amfanin ai idan na gan kana kuskure to kamar ni na ga fuska ta da ina yi yanda wani bai sani ba na gyara yanzu yanzu alatin ka gyara wani bai sani shi ne hikimar wannan yanda in ka ga aibin ka ba za ka je ka dinga faɗa a duniya wallahi ni ne kaza ban yi kaza ba to haka ake so in dan uwanka yayi aibi ka rufe da kai sai shi ku gyara shine ma'anar mumini madubin dan uwansa ne an fahimci wannan ba'dhum awliya'u ba'd sai Allah ce ya amuruna bil ma'ruf duk inda suke suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga mummuna wa yuqimuna salat ko suna tsayi da sallah sai Allah ce wa yuti'una Allah wa rasulah kuma suna yi wa Allah da'a suna yi wa manzon Allah da'a ashe duk iliminka duk karatunka in zaka taka hadisi ka taka nasi kai ba ahlus sunna bane iliminka daban zamanka ahlus sunna daban ana fahimta ahalus sunna baya girman kai idan an karanta mai nasi yayi aiki a kansa akwai wani sahabi Allah ya ƙara yadda da shi ya je gidan wani dan uwansa sahabi yayi sallama yayi shiru ba amsa bai ƙara sallama da dan shanin fashi can sai ka amsa sallama da ƙarshe sai ce a adukulu na shigo an bin izini shigo sai mu gine shi a karka shigo koma sai dawo gida ya dinga murna har mata sa take cewa ne me ya faru yau kake murna yace wallahi yau dinnan ayar qur'ani ta yake a kaina tunda qur'ani yace wa in qila kum rujuu farjuu azkalakum idan kun je gidan mutum kun yi sallama kun yi sallama kun nemi izinin ku shigo aka ce a ba yanzu ba to ku koma hakan ya fi alkhairi gare ku haka Allah ya faɗa idan iya murna to kaddara ka ji gidan wani abokin ka kai sallama ka ji muryarsa ba wani yaya a karka shigo koma ba yanzu ba an yi kaɗa ko waya ka dinga tafawa ni za a yi wa wulaƙanci yau ka dinga ɗora a status ni za a yi wa wulaƙanci yau ai ba wani abin da zo ne magunka ba ai ni ba matsayaci ba ne kuma ka yi to kaga ahalin suna an yi fahimci wannan sai ya murna aya ta aiki a kansa sai ya gode wa Allah sai ya ji daɗi ana fahimta ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allah wa rasulahu suna yi wa Allah ɗa'a da manzonsa sahabbai an je an yi yaƙi ba an dawo da jini wani an ji masa rauni wani ya karye wani kaza wani ya kwana da kwanaki ya zo zai zauna ga iyalansa suna zama sai manzala ce a fito a sake bida ai Allah ya ce ba ku ta zama ba ku fito wallahi ce wani da jinin ya fito jini iya zaba ya fito ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul iza da akum lima yuhibbu ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah a lokacin da suka kira kan za su dora ku abin da za ku ra ana ganewa su ne suke amsawa manzon Allah min ba'di ma asabahumul qarah bayan ga ciwo ga miki ga jini amma suka amsa wa manzan Allah kiransa to kai ma ahlus sunna ka zama to mai amsa kiran manzan Allah duk rutsi da wahala in an ce ma hadisi ya ce aya ta ce kace samina wa qala da ma qur'ani ya ce inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyakuma bainahum an yakunu sami'ina wa ata'na an yaqulu sami'ina wa ata'na mun ji mun yi da'a ba mun ji mun saba ba irin yahudawa su ne sami'ina wa asaida ko ahlus sunna sami'ina wa ata'na to ka zama to mai yi wa Allah da'a mai yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana ganewa a sannan ahlus sunna daga cikin siffofinsu akwai bin Allah da manzansa da masa da'a kamar yadda aya tabbatar akwai kuma kudu' wa kushu' ahlus sunna duk inda suke suna kaskantar da ke ba su da girman kai ahlus sunna ba mai girman kai bane yasa manzon Allah ke ce ba zai ga aljanna ba wanda yake a zuciyarsa akwai misqali zarra min kibri inda da da banan zarra ko kwayan komayya da girman kai a zuciyar kamar da ba za ka yi aljanna ba yasa aljanna ba gidan masu girman kai bane تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ألوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين gidan aljanna ba gidan masu girman kai bane ba gidan masu neman tagawa bane ahlus sunna mai tawadu'u ne haka shugaban ya koya manzon Allah an ce idan iya zauna a cikin sahaban sa idan baka san shi a fiska ba za ka gane shi har wata ran suka ce ya rasulullah mu dan ma mu dan saro itace mana mai girka kai kana zama mu muna zama a ƙasa yace a gurabu da ni mu zauna tare a cikin ƙasa da an ce ya jini su ala tura ma za ya zama a dandanin ƙasa inda turɓayar ƙasa take ba shi bila ya zaura go manzan Allah kuma hatta yara ƙanana yusallimu ala sadir ƙananan yara irin wannan zai maza da musallama amma yanzu kai kayi ɗan abin ka mutane suna zauna a inuwa ko salama ba za ka musu ba ka ɗaga gidansu ka rufe mota ka tafi kuma kana zuwa bakin titi in kan mutu su ne za su da ko ka sama wa kan gawa su kai ka zubar ne ba wanda ka ƙi musallamar ba su ne za su ma waɗanda kake haɗa kafaɗa da kafaɗa da su ba za su ma wannan ba wani honorable ko wani rich man ka taɓa gani ya ɗau makara an tafi kafar makafata da shi ba aikinsa ba ne ba zai iya yi ba waɗanda kare nan ba komai ba ne wala suna za su ma gata an ka mutu wallahi ana fahimtar wannan ahalu suna ba su girman kai ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da wata yarinya karama ce ƙasa da shekara takwas bakwai take karamar yarinya ce manzan Allah ya fito kawai ta ta kama hannun manzan Allah da manzan Allah ya ga ta riƙe hannunsa kuma tana ne mata jashi wanda kuma kawai suke binta ya ga ina za ta kai shi ne tana zuwa wani gun sai ta ga yara ƴan wanda suna wasan ƙasa sai ta saki manzan Allah ta faɗa cikin suke wasa da ya ga hankalinta ya koma gun wasan ko sai ya tafiya sai tafi da zai yanzu kai za ka yi wannan na fita ni cika mana nuna ya zaki wani ko ɗansa ma haka zai masa kare fita ni gaskiya to manzan Allah mai sauƙin hali ne mai kyakkyawar ɗabi'a ne mai sanyin hali ne ya sa malamai suka ce duk wata ɗabi'a da za a ga mutum a ce ana son sa don ita to Allah yawa manzan Allah ita kowane irin ɗabi'a ce in haƙuri ne shi ne gaba in jarumta ce shi ne gaba in kyauta ce shi ne gaba in yafiya ce in haƙuri ne in sadaukantaka ce in duk abin da za a ce madalla to shi ne a gaba da kowa ya sake cewa bo istu li utammima makharimul akhlaq Allah ya aiko ni domin da zama cikamaki na kyakkyawan ɗabi'u to kai ma ahlus sunna ka zama kyakkyawan ɗabi'a ka rabu da girman kai ka rabu da 'yan duniya ka rabu da kaza da kaza da kaza duk ka rabu da su ka zama mutum kawai bawan Allah in matsayi gare ka bari in ka mutu Allah ya nuna matsayi amma yanzu lalimi kake yi baka san ina zaka mai karshen ka baka sani ba kai ta tawazu kana roƙon Allah karshen ka yi kyau wannan shine abin da ke gare mu gaba daya to ina ganin lokaci ya cin mana ko kuma har yanzu dai wannan abin bai zo karshe ba ba sakatare da zai a dole tun da abu ne na ɗauka kasar kasar ake kuma awa daidai ne dole za mu sami haƙuri mu tsaya nan insha Allah kamar yadda muka saba sati biyu masu zuwa za mu sake ci gaba da wannan lasar insha Allah Allah ya da sati biyu masu zuwa za mu sake ɗorawa kuma canje topic ko kuma ƙarasa wani ɗan da ya hana a ƙarasa shi ko to Allah ta Allah ya nuna mana lokacin za mu samu matsaya na insha Allah akwai wanda suka dawo daga aiki ko da kasuwa kuma lokaci yayi ga lokacin sallah akwai kuma wasu wanda suka zo daga ungoyi da nesa saboda ka za mu samu matsaya a nan sai Allah ya kai mu sai TV masu zuwa za mu gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka a rayuwar mu da gidajen mu ya mana